بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba sha biyar ga watan safar hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرهيلي Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi addinin shi'a addini ne da ya ginu wajen zagi da cin mutuncin mutanen kirki tun daga zamanin sahabbai har ya zuwa yau ‘yan shi'a ba sa ƙaunar duk wani mutumin kirki da ya taɓa ba da gudunmawa koya take cikin wannan addini a ɗaya hannun 'yan shi'a kullum ƙoƙari suke su gano illa da aibi da kuskure da inda wani ya yi ba daidai ba su makale a kan wannan su zagaye su ci mutuncin shi su yi mai sharri su bar mai da mutunci a idan jama'a wannan shi ne ɗabi'un 'yan shi'a tun na da har na yau zan so ku fahimci al'amarin da kyau idan aka ce shi'a abin da ake nufi da ita ƙungiyar magoya bayan wani shi yasa waɗanda muke magana a kansu su ne rafida to amma abin da kai ce rafida sun ɗauki sunan shi'a sun samu kansu saboda rufe kora da gwado su su ne ake kafurtawa ake ƙi amma kalmar shi'a ana nufin magoya bayan ali marasa wannan aƙidan a zamanin ali akwai su waɗannan ma zagin sahabbai waɗannan na iran da na zari da na koma ina su ne rafida su ba in shi'a ba ne to amma da su ga an kyamace su a duk duniya tun zamanin tabi'ai sai suka ɗauki sunan shi'a suka sa ma kansu domin su ceci kansu daga zagin da ake musu shi sa za ka ji malamai suna cewa rafida to amma yanzu cin da sunan rafidan ya ɓace sai dai sunan shi'a to bayan da aka iya dole a yi amfani da kalmar shi'a domin a tsoratar da mutane wannan sharrin waɗannan ƙazamin mutanen kuna fahimtar wannan da kyau jama'a to sun makale da cewa sayyidina usman ya yi tawilin cika sallah da yake in ya zo aikin haji aisha ma tana yin tawili wajen cika sallah in ta tafiya sai suka mai da wannan abin a matsayin abin zaki duk inda su ga aisha zaki inda su ga usman zaki me suka yi wai sun yi sallah a za'ar raka a hudu madadin raka a biyu kun gano wannan da kyau ko? mala ya ce to ai ba wani abin zagi cikin wannan ko in dai ba abin yan shi'a wanda yahudawa suka kyankyashe su ba kuna fahimtar wannan da kyau ko su ne waɗanda dama can sun gina addinin su zagi zagi cin mutunci zagi cin mutunci to mala ya kawo mana wajahi da yawa da za a bi wajen rugurguje ƙarerayensu da zargi da zagin da suke yi daga ciki mala ce kama zahaba ila zalikal hafiz ibn hajar wannan kamar yadda babban malami alhafiz ibn hajarin ya tafi ne haisu ƙala fi sharhin ibara ya zo sharhin wannan ibara ɗin ya ce inna aisha ta'awwalat abin da ya sa aisha in ce tafiya maimakon ƙasar take cika sallah ta wili aisha ta yi a matsayinta na ƙwararriyar malamin fikihu kama ta'awwala usman kamar yadda usman ma ya ta wili kun gano wannan da kyau ku to in mutum ya ijtihadi ya kuskure a musulunci ba a zage shi yana da lada ɗaya sakamakon ijtihadin shi kuskuren shi kuma an yafe mashi in yi daidai kuma to yana da lada biyu kuna fahimtar wannan da kyau ku to amma sai suka manta da wannan sai suka ɗauko kalman zargi da sharri da ɓatanci da zagi to sai mala ya ce a tashbihu bi Uthman fil itimami bi ta'awilin kaga anan Aisha ta yi anko da Sayyidina Usman a wajen tawili latti hadi ta'awilihi ma amma ba tawilin nasu ba faɗe yayi ba kun gano wannan da kyau ko amma wajen kamani malam zai bayyana mana ya abin yake wa yuqawwihi anna al-asbab ikhtalafat ce abin da ke karfafan wannan magana sababin da ya sa Aisha ta cika sallah da sababin da Usman ya cika sallah sababin ya sha bamban da juna. Fi ta'awili Uthman dangane da abin da ya sa Usman ya tawili ya cika sallah fatakatharat ababen da ya sa suna da yawa Usman ya sa ya cika sallah bi khilafi ta'awili Aisha sabanin ita tawilin sayyida Aisha kuna fahimtar wannan bayanin da kyau ko duk dai cika sallah suka yi amma dalilin kowa ya sha bamban wannan bayani ibn hajarin ya faɗi cikin fatowar bari a mujalladi na biyu a shafi na 571 Allah ya saka mashi da alkhairi ƙala ba'a da zalika to bayan wannan magana ibn hajarin alƙalamin shi mai albarka bai kafe ba sai yake cewa walmanƙul abin da aka samu aka ruwaito anna sababa itimami usman dalilin da ya sa usman in ya je maka baya ƙasar sai ya cika sallah annahu kana yaral ƙasara usman yana ganin ayyin ƙasaro muhtassan biman kana shakhisan sa'iran wannan ya shafi mutumin da yake kawai ka ce matafiyi ne wanda tafiya ya wahalar da shi amma man aqama bi makkata amma wanda makka wajen zaman shi ne fi athna'i safarihi a halin tafiyan shi falahu hukumul muqimun mala yace falahu hukumul muqimi wannan yana ɗaukan hukuncin mazaunin gida ne fayutimma to anan yana da daman cika sallah to wani zai ce to ai annabi ya zo garin maka kuma ƙasar yayi kana faɗin wannan sai a ɗauko maka dalilin Usman sai a warware. Ai annabi lokacin da ma ya zo fatahu maka, ai ya tambaye cewa akwai gidan da aka bar mai wanda zai sauka, aka ce a'a ai duk an siyar. Amma shi Usman gidan shi na nan. Jama'a kun gano wannan da kyau ko? To shi ne sai ke ganin annabi matafiyi ne, cin da bai da gida a maka. Shi kuma mazauni ne, cin da yana da gida a maka. jama'a kuna gano wannan da kyau ko cin da annabi da ya so garin maka cewa hal talak hal taraka aqilun lana iqar aqil ya bar mana wajen zama aka ce ya siyar duka ina fatan mun gano wannan da kyau to to shine sai malai ce wal hujjatu fihi ma rawahu ahmad hujja anan shine abin da al-imamu ahmad ya ruwaito bi isnadin hasanin da isnadi kyakkyawa an ubad mun abdullah ibn zubair daga ubad dan abdullah dan zubair ya ce lamma qadima alaina muawiya hajjan yayin da muawiya ya iso garin makka a matsayin mahajjati ya zo aikin hajji salla bina zuhura raka'ataini bi makka da aka zo sallan azhar a matsayin shi na khalifa liman da ya miƙe yin sallah sai ya raka a biyu ya ƙasaru sun man sarrafa ila darin nadwa sannan sai ya tafi darin nadawa saboda a wancan lokaci ya zama gida ne kawai na gwamnati kuna fahimtar wannan da kyau ku sai tafi darin nadawa a lokacin da ya isa darin nadawa fadakhala alaihi marwan sai marwan suka bi shi wa amr bin uthman da amr dan uthman faƙala sai suka ce ma amirul mu'minin mu'awis ɗan abi sufyan laƙar ibta amra bin ammika ka kyamaci al'amarin ɗan baffanka li'annahu kana kada a tamma sala shi in ya zo nan cika sallah yake yi ƙala sai mu'awiya masu bayani da cewa wa kana Uthman haisa a tamma sala inna ma kadima makkata salla bi dhuhra wal asr wal isha arba'an arba'an yace ai abin da yasa Usman in yi so garin maka sallan aza da la'asar da isha yake raka hurhudu thumma iza kharaja ila mina sannan in ya fita zuwa mina wa arafa da arafa kasara sala sai ya kasaru fa'iza faraja min alhajji in kuma ya ƙare aikin hajji wa aqama bi mina ya zo kwanukan mina a tamma sala sai ya cika sallah kun gano wannan da kyau ku domin yana ɗaukan shi ɗan makani da ya tafiya ya tafi mina yanzu shi matafi ne da ya kwana ɗaya ya wuce arafa shi matafi ne amma da ya dawo mina zai kwana uku sai zama me mazaunin gida ne shi za ya cika kun ji wannan ko wannan bayani malin ce karanta fatawal bari mujalladi na biyu shafi na 571 wannan hadisi al-imamu ahmad ya fitar da shi a kitabul musnad a mujalladi na hudu shafi na 94 فيكون هذا الذي ذكره ابن حجر قولا آخر في سبب إتمام عثمان قال يتمي wannan ma bayanin da ibn hajar ya kawo zai iya zama dalili hujja mai ƙarfi da ya sa sayyidina Uthman yake cika sallah wali haza to da wannan ne da karbun hajarin ba da hulƙaular mutaƙaddimu anil ƙurtubi ya ce sai kuma ibn hajarin ya kawo maganan da ya riga mu gabatar maganan da ta kabata wanda alimamul ƙurtubi ya faɗa dangane da ba da ansan cika sallan da usman ya riƙa yi mun karanta a baya wa'azahu ila ibn battal ya danganta wannan maganan zuwa ga ɗaya daga cikin manyan malaman da suke sharhin bukhari ibn battal wa qala yace hadha rajjahu jama'atun min akhirihim malin yace da wannan ne mafi yawancin malamai suka karkata mun gano wannan da kyau ko malami na ƙarshe da ya ɗauke da shine al-qurtubi لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الرواق الراوي بالسبب ما ليش سيدي maganan da ya fi duk waɗannan zantattakan ƙarfi shine abin da mai ruwaya ya bayyana ƙarara shine sababin domin arrawi adara bai rawa wannan bayani karanta fitowar bari juz'i na biyu shafi na 571 wa amma wajuhu ijtihadi Aisha kun ji ijtihadin Usman ko shi yana ganin shi dan gari ne ijtihadin Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda fa yaqulu bun hajarin fihi ibn hajarin barka ji abin da ya faɗi wa amma Aisha amma ita ko sai da Aisha fa kada ja anha sababul itmami sarihan dalilin cika sallanta ko ya zo karara ne wa huwa fima akhrajahu al-baihaqi shine hadisin da al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi min tariqi Hisham ibn Urwa ta hanyar Hisham dan Urwa an abihi daga mahaifin shi annaha kanat tusalli fi safar arba'an cewa Aisha in ta tafiya tana halin tafiya tana yin sallah raka'a hudu ne fa qultu laha sai shi Urwa ya ce mata lau sallaitin raka'a ta yi ya ce haba inna da dai za ki raka'a biyu da ya fi faƙala sai ta ce ibn ukhti ya kai ɗana ɗan ‘yar uwata inna hula ya shukku alayya yin hudun bai wahalar da ni kun gano wannan da kyau ku kaga tawilin nasu ya sha bamban da juna shi usman yana ɗaukan me shi ɗan gari ne idan kuma tana ganin ai an yi rangwame ne mutum da yake tafiya ya shiga halin wahala a safar qit'atun min azab sai aka sauke mai biyu to ita kuma tana ganin ta karfin tafiya za ta iya me za ta iya cika ba wani abu kamar wanda suke yin tafiya a halin tafiya ne suke azumi a halin tafiya kuna gane wannan suna ganin za su iya ne don Allah ko abin zagi a nan shi faɗan shi a masharranci ne ba duk yadda kai da shi sai ya yi so da shi idan shi da ka san idan munafiki ne shi illa kawai yake hange ba yadda za a idan shi a hango alheri kallon da kyau ɗan shi an kuna tafiya da shi ba zai taɓa ganin abin alheri ko na mutunci da aka yi ba kullum mai idan shi ke hango mai sharri sharri sharri Allah shi kyauta isnaduhu sahihun malai ce isnadun wannan asari na Aisha ingantacce ne wa huwa dalun ala annaha ta'awwalat wannan yana nuni Aisha ta wile ta yi akan annal qasara rukhsa cewa ai kasar rangwame ne wa annal itmam liman la yashukku alaihi shi ko cika sallah ga duk wanda cika ba zai mai wahala ba ne afdalu ya ma cika shi ya fi aisha malama ne ita abin ta fahimta kenan to me abin zagiya nan kuna gano wannan da kyau ko za ka ji ɗan shi yana cewa ai ba za ka iya fahimtar littattafan shi'a ba in ba malamin shi ya karanta da kai ba ya aka iya fahimtar littattafan sunna cin da ba malamin sunna ya karanta da kai ba duk ƙaryar banza ne ƙaryar wofi akwai littattafan mashirmanta ma irin waɗannan littattafan kun gano wannan da kyau ko Allah ya kyauta to mala ya ce qultu wa hadha muwafiqun lima dhakarahu al-qurtubi wannan yayi daidai da abin da qurtubi ya ambata sabikan a bayanin baya da muka karanta fi sababi itimamiha radiyallahu anha da ya zo yana bayanin dalilin da ya sa aisha ta cika sallah allah ya ƙara mata yarda yanzu misali in ba ɗan shi a la'ananne ba ka rasa wanda za ka zarga da zaga sai matan annabi jama'a mun gano wannan in ya zama ya zargi matan annabi ya ɓata mata mutuncinta an jima sai wani kirista ko wani bayahudi yana son zai musulunta sai kuma ya ga irin wannan me zai ɗauka addinin na da kan gado kenan wannan shine dalilin da ya sa abdullahi dan saba al-yahudi ya kafa addinin shi'a saboda ya kyamatar da al'umman da suke yahudawa ne dangin shi da kiristoci abokan tafiyansu addinin musulunci kansu iya bin shi suka kirkiro irin waɗannan abubuwan suka kawo ga duk wanda ya zo yana bincike yana son zai nazarin addinin musulunci sai ga irin waɗannan kwaraɓin zai shiga to shine yan shiya a yau suke cika ma yahuda wancan mummunan manufa da su yahudan suke da ita kan addinin musulunci allah ya sauwaka mala ya ce wa haza haza wannan bayanin kenan wa kada zakara ba'adul ulama al-muhaqqiqin wasu daga cikin malamai muhaqqiqai masu tabbatar da abin da yake shine daidai a mahallin shi suka faɗi fi babis sahaba dangane da abin da ya shafi sahabbai fi ma'ar da raddihim ala rafida da suka zo raddi kan 'yan shi'a kaga rafida suke faɗi saboda su ne ma zagin sahabai shi'a bai zagin sahabi shi ɗan shi'a ko da shi da ahalus sunna ba su da bambancin komi domin zamanin almagoya bayan shi ne suka kamo waɗannan da ke zagin sahabai suna ƙonawa kun gano wannan su rafida sunansu to amma da su ga in an basu da rafida ba wanda zai shiga addinin sai suke kokarin kashe sunan rafida da shi'a kuna fa gano wannan da kyau Allah shi kyauta to shine sai ce annal ladhi hamala usman radiyallahu anhu alal itmam dalilin da yasa usman ya cika sallah fi minan amina Mala ya ce lima balagahu anna ba'adal a Arab. Labari ya zo mai cewa wasu ƙauyawa alladina kanu shahidu ma'ahu salata fil a awamil madiya shekaran da ya wuce da suka zo aikin hajji kuma suka bi Usman sallah a wannan shekaran zannu annaha raka'atani sai suka zaci sallan azhar da la'asar da isha'i raka'o'i biyu ake yi fa arada an yu'allimahum annaha arba'un sai Usman yi nufin sanar da su cewa raka'o'i hudu ne ba raka'o'i biyu bane wancan sauki ne mun karanta wannan cikin al-awasim min al-qawasim في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعل القاضي ابن العربي قال أبو نعيم في كتاب الإمامة أبو نعيم يفدي أتشكين كتاب الإمامة يتشي وإن الذي حمل عثمان رضي الله عنه على الإتمام abin da ya sa Usmani ya cika sallah bai yi kasaro ba أنه بلغه أن قوم أن قوما من الأعراب labari ne zo mai cewa ko su ƙauyawa mimman shahidu ma'ahu salata bi mina waɗanda suka halarci wannan sallan da ya jagoranta a garin mina a bara raja'u ila qaumihim sanda su koma garuruwansu sai suka tafi da tsaraba a baibai faƙalu suka ce as-salatu raka'atani sallah raka'a biyu ake yi kazalika sallaina ha ma amirul mu'minin Uthman bin Affan haka muka rika yin wannan sallah tare da Uthman dan Affan bi mina fali ajli hadha salla arba'an to wannan ne dalilin da yasa sai Usman ya koma raka'a hudu yake yi li yu'allimahum ma yantasibuna bihi domin ya sanar da su abin da suke dangantawa shi zuwa gare shi da khilaf wannan abin ba daidai ba ne walishtibahin kuma al'amari ne ya shige masu duhu yanzu ya haskaka masu ya bayyana masa inda gaskiya take kun gano wannan da kyau ku saboda karantar da mutum a aikace ya ɗaran makarantar da shi a magance karanta littafin al'imama warraddu ala rafida a shafi na ɗari uku da sha biyu ku samu littafin nan muhimmin jiddan jama'a mun gano wannan da kyau ko ku karanta raddi ne akan waɗannan baƙaƙe masu baƙin tunani domin ɓata addinin Allah za ku fahimci inda addini na gaskiya ya sa mu gaba Allah ya tsare mana imaninmu wa qala ibn al-arabi fil awasim ibn al-arabi ya faɗi a cikin littafin al-awasim min al-qawasim fi ma'ar da raddihi ala shubahi lokacin da ya zo yana mai da martani a kan shubuha allati utirar didda Usman wanda aka tado da ita domin a ci mutuncin Usman radiyallahu anhu Allah ya ƙara mashi yarda kaga yanda yake mun karanta a wasim din kuma san ko menene alherin karatu kenan kuma duk karatun da ake zama da kai ake yi in ba haka ba sai wata na ka zo an shammace ka ko ɗan shiya ya zo ko wani fajiri daga cikin waɗannan fajirai su zo maka da abin da ka rasa yadda za ka yi saboda abin da ka ga dama ka yi ai shi za za ga abin da baka sa tsammani ba kai ma wa amma tarkul kasri ya ce kaga da usman bai bar ya bar yin kasar ya cika sallah fashtihadun wannan ijtihadi ne id sami'a annan nasa iftatanu bil qasri ya ce domin ya ji labari mutane sun fitinu da yin ƙasarin da ya yi wa fa'alo zalika fi manazilihim sanda so koma garuruwansu sai so koma yin sallah raka'a biyu fara'a anna sunnata sai yake ganin abin da yake sunna rubbama addad ila iskatul farida sunna za ta kai zuwa ga rushe farilla kun gano wannan yin ƙasar me sunna ne cika sallah ko a halin zaman gida menene farilla ne to sai ga in ya ci gaba da ɗaukan wancan sunnan to za ta kada wancan faralin wanda ba kowa ne in an zauna karantarwa zai zauna ba amma aka zo yin sallah ya gani a aikace to zai ɗauka kuna gano wannan da kyau ko fatarakaha maslahatan sai usman ya bar yin ƙasarin saboda maslaha haufan azzari'a saboda tsoron kada ɓanna ya faru ga al'umma ya sa ya bar wancan don ya shirya da al'umma zuwa ga abin da yake shine daidai ma anna jama'atan min ulama ya ƙalu tare da cewa wasu daga cikin malamai sun ce innal musafira mukhayyarun bainal qasri wal itmam shi matafi yana da zaɓi ko dai ya kasaro ko dai ya cika sallah kun gano wannan da kyau ko wasu malaman haka suka bada amma ibnu hazmi ne ce a'a ai kasar kawai zai wasu kuma suka ce a'a me zai yi cika sallah zai in ya so in ya so kuma ya me ya kasaro Allah ya sa mu dace wannan bayani karanta littafin al-awasim min al-qawasim a shafi na 90 qultu nace wa yu'ayyida hadha anna Uthman radiyallahu anhu Malar Ruhaili ya ce abin da ke ƙarfafan wannan, shi Usman ma kana ya ƙasuru salata fi bidayati ahadihi. Ai, tun farko al'amari Usman ba ƙasar da yake ba cika sallah yake yi ba, me yake yi? Ƙasar da yake yi, ba farko to sai malar ce bal baƙiya saba sinin min khilafatihi wa huwa ya ƙasuru sala bi mina. Shekara bakwai a cikin khalifancin shi ƙasar da yake yi. sun ma'atamma ba da zalika bayan nan ne ya koma yana cikawa dalilin male ce dalila annahu ma fa'ala zalika illa li amrin ɗara'a dalili kuwa kan wannan shine wani al'amari ne ya taso wannan ya sa shi cikawa amma kaga waɗannan masu baƙaƙen kaya masu mugun nufi kun gano wannan da kyau ko ba ku da kusa baƙaƙen kaya ba ba kara ce kuma ana muku kusawa waɗancan masu bakaƙen ka wanda a cikin usulul kafi aka ce su da suke sa bakaƙen kayan nan suna bakin jiki duk yan wuta ne mun karanta da ku a cikin littafin mai as'ilatun qadar shababa shi'a ilal haq ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace rawabuna abi shaiba an imran ibn husainin annahu qala ibn abi sheba ya ruwaito daga imran dan husain annahu qala yace hajjtu ma usman sab'a sinin yace nayi aikin haji shekara bakwai da usman min imarati na farkon khalifancin shi la yusalli illa rak'ataini raka biyu yake yi thumma salla bi minan arba bayan nan kuma sai ya koma amina ya koma yana raka hudu me yasa shine wancan dalilin da muka ambata ana fahimtar wannan da kyau ko wannan bayani malai ce karanta littafin al-musannab ibn abi shayba a juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da bakwai yanzu wannan alheran ko ba ruwan ɗan shiya da su shi dai ya je an zauna kawai malamin shi da bai karatu bai mai ƙarya ƙidahumi to shi ke ya yadda shi kuma jahili fa duk wanda ya karanta larabci ya fassara daidai ne ba daidai ba ne a wajen shi wannan me malami ne domin shi jahili ai bai iya sanin malami to shi jahili ya san kan shi ma ballanta na ya san wani Allah ya kyauta wa ala kulli halin a kowane yanayi dai fa kullum min usman wa aisha radiyallahu anhuma kaga usman da aisha Allah ya kara masa yadda kana mujtahidaini ijtihadi suka yi fi ma zahaba ilaihi ayyan kana sabab alhamil lahuma ala dalika duk yanda sababin da yasa suka yi kasarin yasa suka yi kasarin to dai ijtihadi suka yi ina fatan mun gano wannan da kyau ba kuma ba zama abin zargi ba mala yace wa idza ma taqarrara hadha in wannan abin da muka ambata ya samu gindin zama inda hadad da'awar rafidi ta rugurguje da'awan wancan ɗan shi'a finneli minhuma dangane da zagin da yake masa habbai wan kashafat shub wan kashafat shubahatuhu kuma shubahan shi ta watse wa batalab tira'uhu kirkiran ƙaryen da ya wargaje wa zulmuhu da kuma zaluncin da ya masa habbai an fallasa asirin zaluncin an wace ta wa ziyadatan ala haza daɗin gushi dai azkuru huna ba'd al-awjuh al-ukhra malai ce za mu zo mu faɗo wasu fuskokin ma ba waɗannan ba al-mu'akkida masu ƙara ma abin ƙarfi lima taqaddama min bara'ati amirul mu'minin Uthman bin Affan da ke bayyana cewa sarkin muminai Uthman dan Affan kubutacce ne bai da wani laifi wa ummul mu'minin Aisha da kuma bayyana uwar muminai Aisha ita ma ba ta kan wani laifi radiyallahu anhuma Allah ya ƙara masu yarda mimma ramahu ma bihin rafidi na abin da wannan ɗan shi'a yake jifansu da shi karatu na gaba za mu zo mu ji alwajihul awwal subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum